معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar sha tara ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da dari biyu da arba'in da biyu kalandar nasara kuma bakwai ga watan goma da ashirin kamar da aka saba mana karatu wannan littafi mai albarka na tukur da maudu ya haka da maudu wallafa babbar malami wanda kai ne da yahudiya da mutum sarki ya kusa rarawa wannan kuma shi ne darasi na ashirin da ɗaya za mu tashi ko muna cikin matsari na goma a babban fati na shida da ke tattauna matsaloli na hakika wannan matsari na goma yana tattauna ne a kan cutukan da maza suke da shi a kan mata a babin hakika shi ne ke kokari ya kawo akwai tabbatar da yiwuwar haka ko kuma samuwa haka ba a shari'a kuma ba a cikin wannan nauyi ne ibada ne mai muhimmanci kawai ake da irin wannan jiki ba jini ya kala ce kuka kana kawai kana sannan bajin ko kasashe yana kokarin mana ya tattauna mana a cikin saman da aka samu game da haka wanda wannan bayanan wasu da sun gabata akwai da wasu kuma za su akwai masu ganin da nami da mace ba ko da wani da ke da zane mun kamar yadda kuka tawa shi ko in ta tinka har ma ba ni da wani hana kamar da ne jira to za ku dace a kan masala biyu saboda a can da yake wasu la'adu ke karɓa wani zakari wani kunta shi ba wasu da kunna cikin kitabin sai ke wasu yi mas'alata ne a ƙarƙashin wata akwai matsaloli guda biyu da haka matsala ta biyu ta damu kai matsala ta biyu ta fara da yadda ya ce kada a koma ila wasu ba a sanya matsalatin ba ni ma na ba a sa matsalatin ba amma dai wurin haka ya kamata ya zama masu da shi ce daga nan matsala ta biyu ta fara abu umar ya ce yana nufin ibn abdul bar ya siffanta wannan magana da suna tamhid lima fi muwaqqi min al-ahkam wal ahkam al ma'ani wal ahkam yace kana abu umar abu umar yace wa qala ibn abbas ibn abbas yace wa aisha da sayyida aisha an ta shirada da ita wa jama'atu min ahli al-hadith da kuma jama'a da dama da jama'a bunta hadisi kaga ahlus sunna ma'abunta sunnar kenan to da kokari suke tabbatar da duk abin da za a aikata ya zama yana da madogara a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Abdullahi dan Abbas da sai da Aisha da wasu daga cikin malaman hadisi a wannan mataki na suka sahabbai da mataki na tabi'ai suka ce an da gulabi da tani ai namiji da gobe biyu ake yanka mashi haka ka haka bayani ne wa an jare shi mace kuma a yanka mata dabba guda ɗaya wannan bayanin ya mai mai sosan da ce ya sake kawo su ne ya tabbatar da cewa ita ce fahimtar malaman haji kuma ga su da hadisan da dama da tabbatar da haka kuma tabbatattun hadisai sun ba ta kara sannan ya ambaci karfa hadisi umme kun na wasu haka aka rubuta akwai bugun da ya zo sun mazakara turuka hadisi ummi kul amma mai tsarfafin kamar yaki ila laular da rubuta turu na muhimmancin kai wannan kwawo ne wannan wannan kwawo amma bai kwawo sun da yi sannan sai ma da ya ambaci wani bangare na hadisin ummi kul bayani akan ya ta gabata ba ma wuri ne ba wuri ba in kuma aka sauke shi turus sai ya ambaci hanyoyin da aka rito hadisin sun ne kudu wanda ka ga kamar ba wurin suke ba suna inda ba maganar hanyoyin hadisan ne gaban mu ba a abin da hadisin ya kunsa sannan wa hadisi wa hadisa amr ibn shu'aib ana jira annabi sannan ya ambaci hadisin amr ibn shu'aib daga baban shi daga kakai shi ma bayani ya gabata kai shi yarfa'u wanda hadisi ne marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man habba an yasuka wa la yufa yafal wanda ya so ya yanka wa yaron shi tabbar hakika to ya aikata an yi amfani da kalmar annusuk ko annasika a matsayin kalma ta dabbar hakika adil gulani ta ta yi mana faliyar suk anil gulani faliyar suk shatai ni anil gulani ya yanka dabbobi biyu ko awaki biyu in yaro na ne da aka haifa mashi wa an jariyarki game da yarinya wanda kuma sha tin yanka mata akuya ko sha ta ne yanka mata akuya na fadiyar su sha ta na hannun jariya da yanka akuya din mace wanda shi ne muhammad dari din cewa wannan hadisi na mafi kur kuma kur da kuma shu'aibi shi ma ya tabbatar da haka wanda bayani ya gabata kai wanda ke wala ta'aruda bainal ahadith التفصيل بين الذكر والانثى وبين حديث ابن عباس في أقيمة الحسن والحسين باب في القول لله أتكان حديثا تتكي كتا نمد زمجي أبابنا كتا لكن mutum da dama suna tare da ayan kama su guda biyu mace kuma ayan kama ta daya ita don ka kalla haka babu sun karo da juna tsakanin waɗancan hadisai da suka tabbatar da fifikon namiji akan mace wa bai da hadisi muna abbasin da kuma hadisin abdullahi dan abbas allah ya rage da shi fi aqidat al-hasan wal husayn wanda ya zo game da bayanin hakikar da aka yanka wa al-hasan da kuma al-husayn fa inna hadithahu qad ruwiya bi lafzayn wannan hadisi na ibn abbas allah ya rage da su abuwai ko da lafzin da guda biyu a aduwa ɗayan su shine annabu aka aka ma kamshin kamsha zama da sallallahu alaihi wa sallama ya yi ma kowane ɗaya da cikin su rago daidai rago daidai shi ne ranar suke ne idan da aka aika hasan sannan ya yanka mata rago ɗaya shekara ta ta zo aka aika al-husai sannan sallallahu alaihi wa sallama sai sai yanka mata rago ɗaya wannan lafazin a haka yau sai dai a haka yadda yake da cewa kamshen kamshen ba zai zama a ba saboda kamar akwai abin da ya faru a kan hanya ta wahani daga wasu daga cikin marwaita ya ce wasani hanya ta biyu kuma an da aka an kuma karshe yi hanya ta biyu sai ta zo cewa ya yanka masa raguna biyu nan wurin shi ma mutum da ya tafi ne ma da wancan kenan da aka haifi hasan da shekara ta zafi aka haifi hussein to da mai riwaya ya tashi fitar da safon sai yake cewa da aka haifi al-hasan da al-hussein ba wai gaba ɗaya ba sai annabi ya yanka masa raguna to raguna biyu kowa ko ko rago ɗai ɗai shi ne in ka haɗa zai baka ne to shi ma ne ke ta an ruwaito da cewa kamsha kamsha an ruwaito da cewa ya yanka masu kamshai ya ce wa la'annar rawiya me yiwuwa mai riwayar arada kamshai ne an kulle wajibin min kuma yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ma kowane ɗaya daga cikin alhassan da alhussein raguna guda biyu biyu aka yanka ma kowane ɗaya daga cikin ba ka tasara ala kaunihi ka ba shayi amma sai ya takaitu bisa maganar da cewa raguna guda biyu kuma ruwa bil ma'ana wancan raguna guda biyu su ne sai aka ruwaito su da ma'anar ba da lafazin ba cewa kamshen kamsha rago ɗaya rago ɗaya abin da yake nufi da wannan maganar shi ne shi a wani hadisi na Bilal dan Abbas cewa da aka yi kara hakan da rubutai dan ne yanka musu kafishai haka lafazin ya a cikin hadisi kuma wasu malaman da suka fitar da shi kamar al-Imam an-Nasa'i kamar al-Imam Abu Dawud sun fito da abin tsanara sai da ya zama da wancan akwai abin da ya faru a hanya saboda riwayar abu dawud da riwayar alimamun nasa'i to su ne riwaye abin da riwayi mahabuzai da za a ɗauka sai sai ke cewa su da da ya ce da aka yi sarrafa da rufin sai ya ne ya samu sarakuna biyu shi wani ne riwayar da ya zo shi ne sai ya ruwaito wannan magana da ma'anar da sai ya ce ai abin da Allah ɗan abbas yake nufi sai ya yanka masa kamshen kamsha rago ne dai rago ne dai ta hada ne ba da guda biyu to da wanda ya ce kamshen kamsha ruwaito maganar ya yi da ma'ana ya ruwaito da kuskure da wanda ya ce ya yanka masa kamshe ne aka ce shi ma ya ruwaito da kuskure a kan abin da ya yanki yadda hadisi yake a wajen imamu da sa'i shi ne nafar hadisi da dubu hudu da dari biyu da goma sha tara annabi sallallahu alaihi wasallam bane kika da aka haifi al-hasan da al-husayn sai annabi ya yanka ma kowanne ɗaya daga cikin suraguna bibbiyu bibbiyu ya yanka wa da al-hasan da al-husayn kabishayi kabishayi to wanda ya ruwa da yanzu sai wani to kabishayi ne lada ya bar tsayar amana wani shi kuma da ya zo shi zai ruwaya daga wancan mai kuskura shi kuma zai ta to su biyu raguna biyu kafshan kafshan kenan wahabi wahabi kenan suna ka addin da ya fi dacewa wacce riwaya ta alimamun nasa'i da kuma riwaya ta imam abu dawud cewa kafshe ne kafshe ne alimamun bai hafi shi ma haka ya wuri suna ka dai wannan zai zama akwai magana wacce ne za a koma a daura a daidai nan wurin akwai maganar da wasu bugun babu ita ni ma bugun nawa babu amma bugun Usman ibn Jumu'a wanda ya ta hakiki shi ya tabbatar da shi shi ma da ya tabbatar da kuma sai da ya ishara cewa akwai bugun da ya gani wanda babu wannan tsari daidai nan wurin inda ya ce thumma ruwiya bil ma'ana kabshan kabsha to a daidai wurin akwai wani tsari malayin ibn al-qayyim ke cewa indi fihi jawabun ahsan ni ina da amsa da ta fi kyau da ya kamata a baya kaga nan ayan bayar da amsa cewa al-hasan da al-husayn raguna biyu aka yanka musu wata amsa aka bayar amsar ita ce an samu wahani daga wasu marwaita wannan hadisi na Abdullah dan Abbas amma mun samu daidai shin a wajen alimamu bai hafi da alimamu da sai da alimamu alimamu abu dauda da ma wasu to kaga wannan amsar wani ba zai iya ganewa ba shine alimamu abu dauda ne ke cewa to ni a wuri na akwai amsar da ta fi wannan kyau yace wa huwa amsar ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama zaba a amkunci wahidin kabsha ya yanka ma kowane ɗaya daga cikin ababen da aka haifa da rago daidai rago daidai haka yadda a wannan sun ta sai zunar kayyar kamar waccan wancan lafazi da ke cewa an yanka kamshen kamshen ba buƙatar ka ce kuskure aka yi ba buƙatar ka ce da wani wa'adi ba kuma buƙatar ka ce ya ci karo da wacce riwaya a imamu da kayi fara mamu bai hafi yace kamar ka kana nan yadda take da aka yi tsara asali annabi ya nemo rago sai ya zo ya samu shi da shekara ta zago ya kai alhu sai annabi ya nemo rago sai aka sake yin kama alhu sai ya ce amma to da ya faru ci gaban shi ne wallafa a cikin koko ma an kuma ka fi shayi in ka haɗa wannan tsarin da ba shi a na wasu wasu kuma za su gane shi to za ga zancen ya yi da ta da yanka wa alhassan rago ɗaya ita ma mahaifiyar ki fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma sai ta kawo rago ne ne ta yanka don hada su zama biyu kenan suna ka gane ku sai da rago biyu aka yanka mai ɗaya ma ɗaya mun daga mahaifiyar shi ɗaya kuma daga kakan da aka yi da sai da ma annabi ya sake nemo rago aka yanka mai mahaifiyar shi ma ta kawo rago aka sake yanka ba sai da shi ma rago ne shi biyu sai kuma kai yake tare daga wannan amsar ta fi komai fitowa ne dan ta yi warware duk abin da ake ganin ke zama ki da da damuwa shine wanda ba a cikin mu kuma an kuma kam sai sai ba haifiyar su ta yanka masa raguna biyu su duka ne daya wannan daya wannan in ka hada da na kakan su biyu kenan wanda ke wani hadisa ne ka zalika ruya hadisan guda biyu haka aka ruwaito fakana ahadul kamshayn min annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama lokacin da aka yi al-hasan rago biyun da aka yanka mace ɗaya daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wasani min fatima ta radiyallahu anha na biyun kuma daga sayyida fatima an da yarda da ita wa tafakat dalilul ahadi da haka sai ka hada kan duka hadisa ba ka da damuwa wanda ya rinki an yanka ma da hasan raguna bi da wanda ya rinki an yanka mace rago ɗaya wanda ya ce biyu yana nufin ka ɗauko hadda da Fatima wanda ya ce ɗaya yana nufin wanda annabi ya yanka ka ga babu cikin karo duniya ba babu wata damuwa to da aka yi kirkiya aka yi za aka ce zama na an haɗa kan hadisan guda biyu babu cin karo da juna wa hadhihi qa'idatu shari'a ya koma can taken hadhihi da ta koma taken da kuma abin da muke tattaunawa abin da yake wa hadhihi ai wa hadha tafadul بين الذكر والأنثى في الحقيقة هو هذا التفاضل بين الذكر والأنثى في فيكو da ake samu tsakanin mace da namiji ka'idar shari'a ka'ida ce ta shari'a tuntun kuma an san da ita in ka ji mutum na bambami a zo a haɗa a daidaita namiji da mace karan ce da Allah zindiki ko ya gina masallatan Afirka kaf zindiki ne irin makiya addinin nan ne mai koya hukun kafirci in ya samu dama ya barbada abu alayi a mutu an sauye hankin mata a zo a daidai na su a zaɓi wanda ya faɗa halakacce ne zindiki ne kafiri ne da kabi ki sallah gara ka bar ta sai mutu kai ko kai ba kuma da wuya a karba amma gara ai a ce ka bar ta sai ba kai ma ka san ko kai ba za a karba ba ka ga laifin ka ne da tabi banza bai da rijista a kan inda ake karɓar bai da network bai da bbn ko ka bi ba za a karɓa ba ko kuma da ka bi shi gara ka je a gama maka wula sun banda gara aikin kishiya sun yi aikin banda ka sha wula wani zai ce ya kan da mun samu lada ashirin da bakwai a kan a fara ashirin da bakwai sai ba ta san kowa ba ai dan kara aikin lada mani ya ce ne a daidaita maza da mata a gashi to ka'ida kuma kuma duk masu wannan maganar ka duba da ka da ƙarya suke ba sa so a yi ta sai inda ka sun ce a daidaita wani romo ne a ciki ko kuma za a ci mutuncin addini eh ya kamata an zo da ne a raba kujeru ne majalisu da rawa ne ne a ba mata an zo raba kwamishinoni a daidaita in an zo waye a daidaita sai da kake bi hanyar Kaduna kamfanin da suke gyaran hanya kaga mace na jan kashina wani tsinan ne ya fito rediyo ya magana da yake jar kasa ce tunda kura ce ke ba sa so a raba nan kowa ya tsit mazan sun yi tsit munafukan matan ma sun yi tsit in yi zo ma ya daga gidan zai wuce a ya kamata ya sauke ce dole kamfanin su raba da diba dibobin da ke wuce a tsakanin diba ba na ganin mace ba ba shawuyar sai dai maza a tuzo ba za su iya ba ne a kai su yana gici na yi masa training in suka kasa iyawa to ji ka da nuna a cikin farko ma Allah bai rabo da shi ba to to haka ka'ida ce ta shari'a Allah na fifita wani abu akan wani abu ba ma wai jinsin maza da jinsin mata ba a jinsin maza ma sai ka ga wani ya ji wani yadda ya ɗauki wani annabi ya fifita shi da sauran annabawa tilkan rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd kaga manzannin can to mun fifita wasu akan wasu ko lodowar matsayi ko a wurin Allah a cikin mutane ake mutum manzo ne to su kan wani ya fi wani wani ya fi wani hatta abinci wani ya fi wani a tare da nuna ruwa na ce da akwai fifiko akwai bambanci a matan ma za ga wani ya fi wani ranaku ma za ga wata ta fi wata ko ba ka tambaye shi wata rana ce ranar da ta fi mashi kowace sai ya faɗa maka abu da ce maka aiki duk ɗaya ne da tare da hankali dole wata ta fi wata ko a yi fi shan wuya ko kuma a fi jin daɗi to ka'ida ce ta shari'a Allah ya fi ta wani a kan wani bai da Allah su bi hada hu fa bala bai da sakar wani kunsa da sai Allah madaukakin sarki ya fi ta tsakanin namiji da mace wada alal kunsa alal nisbi min zakar ya sanya mace ta zama tana da kaso rabin na namiji filmawarisi filmawarisi a bajin gado yi kuma za ku fiye wani rikun lizzakari mislu haffin kunsaye ne mace tana da rabin kaso na namiji ka duba ko da tsakanin ma'aurata ma idan mace ta rasu ba ta da ɗa to mijinta za a ba ta rabin abin da ta bari amma da a ce mijin zai rasu irin yadda ta rasu ba ta da kai kuma bai da ɗa nan ce bai da ɗa bai da ɗa bai da ɗan ɗa bai da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa to ita kuma madadin a ba ta rage sai a ba ta rage a rage shi ne rubuyi to da a ce za ta rasu tana da ɗa sai a ce a bashi rubu'i rabin rai inda shi ne zai rasu yana da ta ita kuma sai a mai da ita rabin rabin rabin shi ne tumuni kaga kuma da an tabbata tana da rabin abin da namiji yake da shi to kaga Allah haka ya tsaro a raba gadon a ba namiji ninkin abin da za a ba mu kuma suka da hikimar ko da kuwa mutum a gidan giya yake kwana ya kamata ya gane ɗawainiyar da namiji ke ta ta bambanta ɗawainiyar da mace ke yi amma su masu hayaniyar su raba-raba ake yi ba a cikin daɗin kawamu na adam da taya a gidansu ba su kai wurin ba kuma har abun suka gudu biya su ne to da ka za su kawai sun zo da shi da matar suna suna raba-raba ka biya wannan school fees shi kuma ya biya ticket na kaza ya siyo abinci ya siyo kayan girki ya siyo kayan girki ya siyo abinci haka za ka suke rarrabawa ya sa ba zai iya hana ta ba in ya hango ta karfe ɗayan dare tana kallon miro za ta fita wani aikin ashiya don ba dama ya magana ta za ta samu nufin mu shinkafa ta cibe zuwa ba zai mata magana ba zai so shakashai ne ta ba kaga a musulunci ba haka ba musulunci ba haka ba ne ko wani kirista ya rinka wani kirista yake cewa shi wani abu yake so amma da sun yaga yi ba ya za a yi ya zama da wai kwata kwata ba a kallon matar shi ita ma matar ba ta kula kowa sai kirista yake ce mace a akwai abu ɗaya za ka yi sai da Allah ne shi sai ka muka dinta sai da yake ta ne za ka yi amma da wannan gidan namu ba zai yi ba in wanda ka fi karfin shi yana tsoron ya taba ta to wanda ya fi ƙarfin ka zai taba ta a aje kilisiya ko ta an kira ta sa ana ne yace a za ana ka shiga barkin sama da ku shiga da ku shiga da kaza ba ko wani kuma suke ne ma mutum ya noma ku ya a shiga mutum ku goma ba ko kuma bana ya noma ciyar wai na karu da yankin sai ba san su da basirin ba barkin kasan nan ya kifa mu a hanyar shekara dubu biyu wai amma kuma a haka wai an ma yanki kawai na sama ya samu a ba ka da makalla ta yi fosta gire miri da mutum kan tuna ba wanda kake da ita kuma za ka ci ciya ma an yi harar da rike ba a kai fosta nan ba ganin da ku rike kayan ma kantilan nan kada kai mata kada ya ce ba matsala na mu ba su gane ba ne to su ma su ne ba su gane ba to kaga a gado ga yadda aka raba sannan wasiyya da kuma diya a babi na diya ka'idar da muke da ita a musulunci shine mace tana da rabin diyar nayi wani ita ce bata wasu sahabbai da dama kamar dai kun kaɗe na yi da musayi da urwa da kanada da shi aliman malik ibn abdul bar ya yi bayanai su tantance dangane da wannan wanda zai ce in ka samu makiyin addini zai iya cewa to ka gani ko kenan musuluncin bai kula da mace bane da jariya kai ba ka gane hikimar ba shi dan adam ana kallon shi ta fuskoki guda biyu na ɗaya in aka zo bajin jiya ana kallon dan adam ne ta wajen asarar da aka yi saboda rasa shi idan ko aka rasa namiji a fara ta fi girma a kan a rasa mace to da ke yadda za a dasa hannun mace to rabin jiyar namiji za a bayar saboda asarar da aka yi a gida ba ta kai asarar a dasa hannun namiji ba zai noma ita ba sai ka abin nan ba ba noman za ta yi ba to amma lokacin da aka zo kirta wancan jiya ne wannan kuma kisa ne sai wani ya kashe wata mace da kuskure sai aka ce to ya biya biya sai ce nawa ne biyar yanzu naira miliyan tamanin ne sai ce to arba'in za ka biya saboda me saboda mace ce me yasa ta ce asara aka kalla amma sai ya kashe wata mace da gangan sai aka kai shi ko dalkale yanke mashi hukuncin kisa ana rabin kisa ne ba a rabin kisa sai ya kuro ce to ranka ya dade ba na matan samu akasi na kashe wata mata ta zuba kuda sai ya biya rabin biya sai kuma rabin kisa ga yanzu sai ce a ai yanzu kuma ba asarar da aka yi ake kallo ba a kimar insaniya ake kallo ita kuma kimar insaniya ga yawo ɗan wata hudu da aka hura wa rai da ɗan shekara ɗari da hamsin duk kimar su ɗaya saboda wanda ya kashe ɗan wata biyar ko shekara ɗaya misali an haife shi kenan da wanda ya kashe ɗan shekara ɗari da hamsin duka kashe su za a yi saboda kallon alƙimar da ke insaniya ake amma a babin jiya alkasara ake kallo to da ka idan matsalar jiya ta taso jiyar mace rabin jiyar da miji a nan akwai wani fikihu na mazhabar malikiya mai ban sha'awa wanda wasu kan malaman duk suna goyon bayan haka ibn abu fara ya tafi wani sosai jiyar mace za ta rika tafiya kafaɗa da kafaɗa da jiyar na har sai ta kai ɗaya bisa ukun jiya daga nan sai ka dawo da misali da gwari-gwari shi ne kowane yatsa a cikin yatsun nan raƙuri goma ne raƙuri goma za a iya kuma ita jiyar gaba ɗayanta raƙuri ɗari ne saboda idan mutum ya cire wa mace yatsa ɗaya zai ba ta raƙuri goma in ya cire wa namiji ma raƙuri goma in ya cire wa mace yatsu biyu raƙuri ashirin namiji ma ashirin in ya cire wa mace raƙuri har yatsu uku raƙuri talatin namiji ma haka in ya cire wa mace ya su hudu rakuni a garin in ya cire wannan inji ya su hudu rakuni a garin a haka za a yi lissafin kama in ka da mugu ya ya cire uku sai ce bari ya kara ɗaya don ya rage asara ko ya kara asara to ka ba musulunci ba yadda za ka samu wannan inda za a yi rawa a shafi ba wannan bayani duniyar mace in mace ce ya aka yi wa mace haka ta ce an kalli asarar da aka yi don an yanke mata hannun nan babu wata matsala girki ne za ta iya yanki da hannun hannu akwai yadda barbaru namiji ba na kuma cikin rasa ta aka yi ba kamar rashin namijin ba shi yake nemowa shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza to da sai zama jiyar da a biya ki kai iya to da ka gani wani zai kashe wasu da kuskure a zuwa maganar jiya inda mace a cikin rabin jiyar da yake da ba ya kashe mutum goma maza biyar mata biyar ya ce to maza biyar miliyan tamanin tamanin yana miliyan yari hudu kenan su kuma mata miliyan arba'in arba'in miliyan ɗari kenan suna ka biyar wancan rabin biyar maza ba da haka yi tsaro hukuncin da dokar ka ta yi to sannan haka Allah maɗaukakin sarki ya yi wa shahada a cikin abin da ya shafi shahada Allah maɗaukakin sarki a suratul bakara wannan doguwar ayar zaki Allah ce wa tashidu shahidai ne dan rijalikum idan kun zo kafa shaida a lokacin da za ku ci bashi ku sanya shaidu maza guda biyu fa yadda mai kuna rajulai idan ba ku samu maza biyu ba fa rajul wa mar'atan min ban tarzauna ila shuhada an tabilla ihda wa ma tuzakkira ihda wa ma ukura idan aka zo shaida maza biyu ake su sai da mana ba maza biyu amma dai akwai na nake daya sai ga ne ce ba matsala yayi amma yanzu abin da nake so ka kawo mata biyu a madadin namiji ɗaya da karaka me yasa aka ce mata biyu Allah ya faɗa hikimar an tazilla ikilahu ma fa tuzakkira ikilahu mal ukhra in dai ta manta ne suna mata ce a wance rabba za a kai yau an ce ga dan wasu wadannan yan matsaloli kaɗan wanda mata su ake neman shaidar su ana neman shaidar wai wance tana da ciki ko ba ta da ciki na kai zan aka kai ka an je kawai ko ka ce mata sayyida menene ce ta zama hadu zikiri ba wannan ba za a iya kira matan da bayar da shi nan amma wani abu da ya shafi duki wani abu da ya shafi dukiya ko jini ko kaza ko kaza ko mutunci ba za ka sa mata sannan su shaida ba kuma sai dai ko fiye da shaida sai mata sannan an bayar da shi sai dai da wurin ko a ba ta yi bangaren لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر كل شيء كي قال كيف هذه كوشيدة أما بين كيدة ما كان لا لكن كيدة كفاش كفاش كيدة sai bangaren kai za ka rance da Allah abin da yake karo ka kai ba haka bane in ya rance shi kenan kai zai ke hukunci kai ka je ka biya in ma ba a sauke ba da an je lahira za a sauke to in ya kasa ne sai a ce a dawo maka da rantsuwar ya ce ki tsakani da Allah ba zai rantsi ba kada ce to za a yi rantsuwar nan ranar juma'a karfe biyar da rabi da minti biyar rana nan ta yi ja ta dangara za mu zo mu hau cikin din masallaci za ka rike qur'ani za ka wo alwala za mu kira yan jarida to sannan za ka rantsi billahi shadi la ilaha illa ana maka abun sai tsoron don ya tsoron ta ce to kai da kake gara ba ka da shaida sai mata yanzu da mata dawo da za ka iya rantsewa in kai ta karanta sai a yi hukunci ke kike da gaskiya amma ba haka wani ne mun da kira za kai ne taki to sannan ma yake cewa wani itti haka kyanta na miji kyanta mace yana da rabin ladar kyanta na miji sannan wal haƙiƙa haka haƙiƙa wanda ita muke kan tattauna maganar da ma yanzu مالك إذا كما روى الترمذي فإذا الإمام الترمذي يذكر وساعة من حديث أمامة يقوم جدا ساجدا لحديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا النبي قال إن أكل ثبت على يأتي أي ممرؤ أي أي امرئ مسلم أعتق مسلما duk wani mutum musulmi babu wani mutum musulmi da zai yadda wani mutum musulmi kana fi ka ka minan na fati sai ya zama fansa ce a gare shi daga shiga wuta ai ga wannan mutumin da ya yanta duk gaban da mutumin ke rishi shi ma yana rishi to kowace gaba ta mutumin ta fanshi gabar shi wanda ya yanta suna ka mutumin ya tafi daga wuta ya kawo daga shiga wuta yujin ziku akwai da ya rubuta akwai da ya rubuta yujin zi wani ma bugun yujin za amma dai wannan shi na bai a littafin hadisi yujziku kullu udwin minhu udwan min kowace gaba daga cikin wanda aka yanta za ta isar ma gaba daga cikin wanda ya yanta wa ayyu mamri'in muslimin a'taka imra'atayn muslimatayn duk wani mutum musulmi da ya yanta mata biyu musulmi kana ta ce ka taho minan nari wannan mata biyu da ya yanta sun zama fansa ko kubutar shi daga wuta sun cece shi sun kare shi daga shiga wuta yujzi'u kullu udwin minhu ma udwan minhu ko waɗanne gambai na matan nan biyu za su isar ma kowace gaba ta wannan mutum haka yanzu karara da mutum zai kyan ga matan daya ya samu rabin yanci da shiga wuta ke na akwai nora kaga da yin namiji dai ya tsara mace wani hadisi ne da imam al-tirmidhi ya fitar da shi sai kuma yake cewa ayyu mamrajulin a ta karu da muslima a wata riwaya kenan wani mun namiji da ya kanta namiji musulmi ka da fita ka hobi nan nan ya zama fanta a gare shi ko kubuta a gare shi daga shiga wuta sai ka ne akwai wanda aka rubuta da sanya faka malin sai ka ne yujibu li kulli udwin min a'da'i bi udwan min a'da'i ko yujibu na da yujibu da yujizi bi kulli udwin min a'za'i ya isar maki da kowace gaba daga gaban shi udwan min a'za'i wanda kowace gaba daga ciki kenan kowace gaba daga cikin wanda aka yadda ta isar ma gaba tsararsa daga cikin wanda ya yadda wa ayyu imra'atin muslimatin ataqat imra'atan muslima duk wata mace musulma da ta yadda wata mace musulma kanat sai ka ka hamilan nari ta zamar mata kariya daga shiga wuta ta falso ta daga shiga wuta yudini bi kulle urwin min a azaiha urwin min a azaiha kowace gaba daga cikin wacce aka yantar ta isar ma yar uwarta ko tsararta daga cikin wacce ta yantar wanda yake ma abu dawo sunan alimam abu dawo ya fitar da shi a cikin sunan aka yi ma da ya fitar da shi a cikin العتق حتى الإمام البيهقي ما يكتب الشيخ أبو داود داود السيالسي ما يكتب الشيخ الإمام الطبراني يكتب الشيخ كم المعجم الخبير ما لا يكون حجر كم فتح الباري أسفه سنة وما يكتب جيدا جيدا أربعين دقيقة يأتي هنا حديث جيني إن كان تبشي أما يكون حمل أسفه المسلم ما يكتب الشيخ كما حديث جيني إن كان تبشي ما لا يفجرت المفاصلة في الحقيقة هذا المجرى sai ya zama na hakika ita ma ta gudana a wannan magudana na cewa namiji yana da jiki ko akan mace law lam yakun fiha sunnatu ko ma da a ce ba mu da wata sunna da aka ruwaito ko da a ce kwata-kwata ba mu da wani hadisi da ya nuna gani ya fi mace to ma da ke waɗannan dalilan a yana da hakika to waɗannan dalilan da muke da su ta cewa a bayan yanci a bayan shaida a bayan gado a bayan kaza a bayan kaza namiji yana da linkin mace to da yake mu to sai malam ce kai to kuma ma yaya wasunan wasunan da sabi da su sarihatun bin tafsiri ga sunnoni na tabbatattu karara da suke nuni da ifiko. Sura kai sakamakon da za mu fita da shi namiji da koyi biyu mace da ba ɗaya in ba halin haka to ko ɗayan aka yi yanzu amma a sani ba wanda ya fi kuma to ya ci ke da faraya wannan shi ne ƙarshen fasali na na na abin nan na goma sai fasali na goma sha ɗaya a cikin hajiyata fasali na goma sha ɗaya fi zikirin da karfi tilafi karfi wa hukumiha wa fawakidiha game da ambatan cin bashi don yin hakika da kuma hukuncin cin bashin ko ita hakikar a irin wannan yanayin da kuma fa'idodin yankawa yaro hakika mala ya yi hikima ne don ya tsaya kawai da ya halatta a ci bashi a yanka hakika da bai fata fadakar ba wani sai ce kan su sunna ce kada mutane ba kore da sunna na ba ma na ba farta ba ne sunna ce shi sai na ga yi abin da su yake ba farilla ba ne gaban sai kai sunna bai da wata kima a yana da kima to sai ya hada da fa'idodin hakika in mutum ya zai iya kokari ya ga cewa ya yi abin da ya kamata kada na yawa na akwai bugun da ya tafi fikir da garbi fil aqiqa game da ambatan manufa ko da wannan wancan mai takiki Usman Juma'a a ce Usman Juma'a shi ma ya kawo wannan tafarki zikirin da garbi game da ambata manufar fil afika a hakika to amma kuma in mutum ya kalli addinin da bayanan suka kunsa to ba shi ya fi kalmar karbutun da mutum zai iya jannai ko isa karbutun ko da bai kyara wancan ba babi da ya zo game da ambatancin bashi game da hakika wa hikamiha na zuciyar hukumu ha zai daukar wa hikamiha da hikimar cin bashin wa fawaidaha da fa'idar yanka hakika wannan zai ta matsayin hikam ba hukumu ha ba ai hukumu ha ya gabata a baya ba ma tsammanin kuma babban malami irin zai zai rika wannan ni a rako ma baya da kuwa zai zama hikam kada da kanda da jami'i al-imam al yake cewa a jami'u masayi ibn hanbal ba abun zikiru al-karbi ina fi labarin da ya ambaci cin bashi don yanka hakika cin bashi don yanka hakika ka duba yadda shari'a ke tsoratarwa da cin bashi bashi da rana a kakuri da daddare har ba bashi in ko sun ta ɗabi shi baki yana barci shi kamar ashabul kahfi ko anko ya da dai bai karanta ba bai zai mamu sunnar annabi ba annabi da ta yi yake roƙo Allah ya tsare shi yana ta da rinjayar mai in ci da in sha ta ciki na da ma za ka wani cikin ruwa zai bayi in dai za a bayi har ma za ka wani ya ci dubu sai ceto ya kone duniya ke ne sai dai lahira kuma jira yake kawai wanke kafa annabi yake sai ku yi wuce ya tashi ya gina gwamnati a nan saboda yan sanda da jami'an tsaro amma kuma jira yake a dai lahira ya shiki saboda yadda ta fana ya kudi ya san malai cewa ma yi abuwa da abin da ake burin samu da iyaki sunnati min al-khalaq saboda raya sunna na daga baiwa mana wa ma yu'ammalu min al-khalafi li ihya'i sunnah da abinda ake sa rai da fatar samu na maiwa saboda an raya sunna in har mutum ya ci baki ya hakika ka lura da kyau zai wuya ya daɗi da ya kawo mai fate in wani aikin hannu yake yi kasar za a zo da aiki ne kauri a keɓance in manomi ne sai Allah ya buɗa na ke auki kila ba makwabta yan garin masu cikin albarkaci bana dai masara ba za ta yi auki ba amma saboda bawan Allah ta kowa ma ta yi kawai sai ta yi auki ya ɗiba ya cire na ci ya cire na cire ya biya ba shi ya ta yi ba ba za a ba shi ba amma duk da ya nuna sunnar yake so ya yi ba da yana tare da shi ثم ذكر رواية أبي الحارث سنة أم بكر رواية أبو الحارث أنه قال لأبي عبد الله يأتي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل الله يشفي مشر حمد بن سلا فيك يأتي مشي جميل عيسى فإن لم يكن عنده ما يقصد أكثر حمد الله إذا أما مسلم حيث وبين دوسيا سري سيدبر حقيقة ومن رواية صالح عن أبي لذا رواية صالح ابن أحمد بن حنبل لجبابي شو بتي أمسر إتشي إني لا أرجو in istaqara za a yu'ajjila Allahu lahu al-qadafa ina fata in ya tuwo baki ya yanka Allah zai mai mai saboda bi ahaya sunnatan min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ya raya sunna ce daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taba ma jaa an kuma ya da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da kaga ya cancanci ko a maya a mai mai saboda ai wannan mutum lalle yana cikin ka a ganna mun fi kuna kullum kun faɗa kuna sauka na mu'ati mun fi kan kalafa wa mun fi kan talafa a cikin riwayar bukari kuma ne ke cewa a cikin hadisi ko su ke nan lafiyar sirri ke cewa an fit kun fit a rai dan adam kaciyar zan ciyar da ne kaciyar kawai zan ciyar da ne da cikin magabata ne kana so a ciyar da kai din to da yi yi iya abin da kake maka kai maka ko da baka ba wani abincin ba da kalma ɗaya ka taimake ke samu Allah shi kuma shi zai iya maka gaba an kai ko za ka iya taimaka wa mutum ya samu garin rogo da siga da yar gyaɗa kaga ka taimaka ya ci abinci ko kai yanzu za ka munanawa Allah da su kake kai ma da ya kashe da kuma gyaɗa da garin rogo zai ce da kai ina ai kai kuma wuce da can gaba zai kai ka sai dai ya kama mai ka ciyar ne aka ciyar da ne aka fi kuma ka ki ciyarwar Allah ya kai ya kau da kai ya kyale ka ai ta ci ba ko shi ai ta ci amma ba ya amfani ko saboda ya raya sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cancanci Allah ya faye mai wannan rance da yayi kafin ya mutu sai Allah ya bar abin da zai biya bal gobe da hikima zai samu amin fawaidiha yana daga fa'idodin yanka hakika annahu qurban aiki ne na ibada wani wurin a rubuta yukarribu bihi ko akwai bugun da aka sa ya takarrabu bihi yanin mawdudi fi awwal awqati hurudihi ila dunya ko yukarrabu bihi ko yutakarrabu bihi aiki ne na ibada yutakarrabu bihi yanin mawdudi da ake kusantar Allah da shi a madadin jinsirin shi awwala awqati khurujihi ila duniya a farko farkon lokutan fitowar shi duniya kaga ya zo a sa'a ta tsari da shari'a daga aiwuwar da yake a yanka kaga yankan nan aka yi haɗin da ke ciki suna da yawa yanzu wajen siyan ma ka ce ba shi ɗan kasuwa shi ma jarin shi zai gaba ya ce riba da kai ya amfana da kai ko ya abin da yake kila ka siyo ka su a yanka da kwana uku kwana hudu ka ce ma yara a riko mai siya a hamsin da aka yanka mahucin da ya zo shi ma an sallare shi kila ba gaba tsaye wani shi ma an yi kwanaki ba a samu aikin ba shi ma an sallare shi ma ya amfana ina zagayawa sai ma kiyar sai ki shirya sai ki ta wuce sannan aka dafa a raba nama ko a raba ɗanye wani cikin dama na mai kyarkyakar a samu ko da roman naman ne shi ma kamar kara ya wani kuma arabu da haduwa sai aka haɗu in ka fara jin safar ganin da zai ga sunan dindin wanda ya ki yankawa bai da ko ɗaya a wannan bai taimaki kanshi ba bai taimaki jaririn ba bai taimaki abokan rayuwa ba bai makan shi gata ba to yaro a wannan dabbar an kusanci Allah ne a madadin yara kamar a ce ga takardu an kawo na kowa ina na kakanawa ina na kakanawa da ce ga kuma na wani da bai samu zuwa ba ya zai wannan a madadin yaron ne aka nemi fada da dacewa da amsawa a wajen Allah mu yace wal mauludu shi yaro ya tafi ko da zalika gayatan intifai yaro zai amfana da wannan iyakar amfana yaro zai samu wannan amfani kama yadda fi bi du'a'i lahu kamar yadda yaro zai yi amfana saboda addu'o'in da aka yi mashi wa ihzarihi mawadi al-manasi ko halartar ko zuwa da shi wuraren ayyuka na ibada na hajji dauki yaro a tafi da yake hajji ko jinjiri ne zai amfana wa ihrami an da yin harama a madadi sai ka ta hajji ya a kwarfiyar kananan yara a tafi da su mu Najeriya saboda talauci ba a zuwa abubuwan sun yi abubuwa amma kasashen da komi ya ci banda siya ana so mutum ya tashi gidan ba kama ake kurdewa kawai har kananan yara yan shekara biyu uku hudu su ma da akwashi ya tafi da su in ya so sai a wuri kuma na sati biyu kawai sai ya sai ya yi hajjin jirgin yawo sati biyu sauran kwana biyu arfa kawai za ku tafi ya sauka mutum sai ta kaiwa da komowa amma mu daga Najeriya ba haka kai ba sai yan ajin masu nauyi kuma aka tari daga Dubai ma za su iya wucewa ko kuma daga can da muke Dubai a siyo kayan hada-hadar yau da kullum ko kuma a kasuwanci wanda duka ya halatta wa gair zalika da makamantan haka to da kai za kai wa yaro addu'a za ta amfane shi in aka tafi da shi aka yi dai harama a madadin shi aka yi mata aikin hajji aikin hajji zai amfane shi to hakika ita ce ta farko da ya kamata a fara mai ta zama an mace tsanantuwa da ita zuwa ga Allah madaukakin sarki ba da ke wani fawa'ili yana daga fa'idodin yankan hakika an da hata kokkore hanar mauludi tana warware ɗauri da aka yi wa yara ziyar da ba yi wa hakika ba kamar daga haihuwar da zo da wata tarka malam an ɗaura yaran a cikin wani kirkin da ba a gani mala'iku ke kula da wurin da Allah madaukakin sarki da kai ziyara kenan da zaka ce yaman kaza ba zai iya ba a daure kenan kai yara sai bai da amfani a wajen ka yara bai da amfani a wajen ka ka haihu kana da ƴaƴa ko kana da ɗa amma ɗan bai da amfani a wajen ka me yasa saboda yankin yankawa yaron ka faraki ka to kana yankawa ta shafar yara yanzu yaron ya zama naka sai amfani ka fa innahu murtahadu bi aqiqati domin yaro addini ne da wannan aqiqa ta shi mana addini ne ta har sai an mace aqiqa ne kare imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal yake cewa murtahad na ni shafa'ati li walidi yaron a saure yake addini ne yake ba zai ke kiyayen shi ba ya a ce a yi mutum haihuwa sai bai yanka wa yaron aqiqa ba ma'aikacin gwamnati da kila ko manomi ne in za ta irin wannan yanayin masara mai ce ce ba ta yi ba a maka yi wani riki ba ta yi sun nan ba hali masara bayan gari ba da sai ka ci baki ka yi in ba haka ba da a ciya da zai koma kafin ya balaga ƙananan yara za su an ta zai ba su dama izini da yarjewa su shiga filin alkiyama kowa ya nemo baban ya kamo hannun baba ya kamo hannun uwan kuma an ba su automatic ticket in dai iyayen musulmi ne yaran kawai in Allah ya ce mana ku ya da zo da iyaye ku ya ji ke shiga aljanna baba ya sha ya sha albarkacin mutuwar dan da bai balaga ba gaba uban da bai ma san shi hakika ba uwar kawai zai iya tunawa ina zai iya rasa dan shi ko abokin shi kamo baba ya kamo baban shi kuma na uwar kawai zai kama ina babanka ban ban da shi an ban da shi baban na can ya zubda ba kuma daga cikin sai kan haddakin yin hakika haddakin yin hakika to ga wata al'ada ta yin mutum wannan yana kallo ila abokin shi da shi da aka yi haihuwar ya yi hakika kana kula tsaye rana kusa da kawunan mutane kwakwalwa na sababbaka ba na je mana kawai a zo a kama hannun wani ina za ka yi ta aljanna kana ne ka gai ba kusa da za ka aka aike su suka wa rasu a tsanin sai ina na samu kanan kan wuta da wani kariya kariya wutan wuta littafin ba za a bashi a hannun abu ba amma wani wuta ya zamu wuce shi ma da ni bai kushi ya laita ni dan kuta kitariya a filin kiyama a kariya ke tafidawa wallahi ka san ka san akasari irin wannan littafin ba lokaci guda ake rabawa ba ƙarya ne idan an gama rabu na shi na nan tsalle ka ka gani wadan ajali ma in tsariya ni ba ma zuwa da irin hukunci za yi ba ya sani wuta zai ne shi ne kuma ya nita haka na ta tsariya da ma daga mutuwar duniya ba a zo nan ba ba a gana an yi babiya alaka an yi sulisaniya kafin ya kara kuduhu ba kudu wannan ayar na ɗaya da cikin ayar da ko ba fasara ba kai ka san kuduhu ba kudu wala ne kiri ko tsallakewa ya ma kowa ya gani ba kudu wajen sanda ne a kayan da suka kare da karfin da kai ɗaya na ce ma ɗaya kullu arba a wannan kamar min china ba ba sai da ka ji yara kullu sai ka zan ko duka wanda su wanda su bai da wani ma mai yake haka ba kubuci huriya kai da jin ba kubuci ta kalmar da ya kuma shi ruwan ko ta ga su shifa shi kawai sai yayi wata kalmar ba za a rubuta wani abin ne ne dakkan dakka to a haka za a tafi da shi ga alimamu al'amari kuna haka da yake cewa wanda bai wasan shi hakika ba to ba zai ci gajiyar san ba san ba zai cece shi ba a ranar lahira a lokacin da iyaye ke matuƙar buƙatuwar irin wannan gata har shi da alimamu da gazali a cikin littafin da ya yawon lokaci akwai aikin da aljarati ya yi mutum har zai duba shi ya kamata mutum ya zai duba wanda aljarati ya tahari yake cewa daga cikin fa'idar yin aure an yi auren a haihu daga cikin fa'idar yin an yi auren a haihu to a cikin 'ya'yan da aka haifa ɗaya ko biyu dai haka ko ba duka ba ko su mutu kafin su balaga saboda ba ƙaramin jami'in ka zuba ba ana zuba jari ne da nerori sai ka zuba da daloli ba ma ai dala ma ne arhace ko sai ka zuba da dinar da zai dinar irin na baharai dinari da ya aure da yawa dukiya ta Najeriya kaga dala eh ana maganar dinar to dala ma dole ka saurara mun to jari ne ka zuba ba karami ba amma kuma ba shari'a ba ce mutum ya zo yake to shi dan ya famu dai kula ne yake to Allah ya sa wa san hausa ya koma a wannan kuma Allah ya ita mana amfani da duniya ne Allah ya riga ya gani. Kana asa na gaba biyu a rubuta asa in muna biyar batin ko? Kuskure ne ba shi wani. Asa ibn abi wannan ne a wurin. Asa ibn abi muslim. Al'ura sa'ani. Akwai da aka rubuta haka ko? Asa ibn abi muslimin al'ura sa'ani. Al'ura sa'ani. Shi ne a wannan wurin. amma a kayan yana jira bayan ba shi bane an haifi a kayan yana jira bayan a shekara ta ashirin da bakwai bayan hijira shi kuma wannan an haife shi a shekara talatin da biyar bayan hijira tare da ya ta sun an haife shi a shekara ta sittin bayan hijira shi a sa ibn abi muslim al-qurasan ya haife shi a shekara ta sittin bayan hijira yake ya rasu a shekara ta dari da talatin da biyar shi kuma a ta ibn abi rabai an haife shi a shekara ta ashirin da bakwai bayan hijira ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha hudu to da kuskure ne da gungu malam ya sa wannan anan maganar ba ta shi ba ce kwata kwata a ta ibn abi muslim al-qurasani yake cewa murta hannun da aka yi ya da za a dingire shi har sai an mace hakika ne ake nufi ai yuhramu shafa'atu waladi za a haramta wa uban samun ceton ɗai kamar ɗin su ba da nuna hankali ya fara Suna ka ba zai samu ceton ɗai shi ba iyaye na cin ramin ceton ɗaya iyaye na cin zafi ɗaya ko ba da yaron bai mutu ba kafin ya balaga da wani ceton ni yayin da baki ka bata sun balaga no care ai wani akwai nauyin rigima ai akwai inda za ka shiga jero ba kai mashi hakika ba ya haddace Qur'ani duk uban da ɗan shi haka ta Qur'ani za a kai uban hayi da gudu a filin nan kiyama in baka yi mutane ba za a kai ka ba Allah ka kana kallo ga wancan a haika ba za a kai ka ba sannan idan ƴaƴa suka sami aljanna ta tsankoji uban shi kawai ya ta samu aljanna abin nan giren wan haka ƴan karama karama eh kankilar ko ana yi da ta ba a yi da ta ba ta yi da ta ba amma ɗan shi kuma su ne a sardauni to kaga dan zai ji daɗi a ce an kawo ubangi kusa da shi to ta Allah ce duk iyayen waɗanda suka yi daga zauri ko da suna karamar aljanna a ɗauko su a kai su ga sauri to uban da bai matan shi hakika ban da shi a wannan systematic upgrading ne wannan wani ma yake upgrading ne ma promotion ne wanda ba wanda ya fi ya yawan kana mutum na kallo za a ɗauke uwar a kai da firdaus an yi sun abin nan su da rika zagayowa a ɗan zuwa gaishe ka kana nan aljanna dai ta kasa sai dai ba za ka damu ba amma dai kuma yi da damuwa walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqqana bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahim to yanzu ko baye asara kenan in dai mutum bai wasan shi hakika ba ko yaron ya rasu kafin ya balaga ko yaron ya girma bayan balaga to ba zai amfani ko babba a lahira kuma ƴaƴa na da matuƙar amfani a lahira wasu ma su ma suke cewa ko da uban ya riga ya tsara rasuwa idan dan ya yi sallah har za a ba uban daidai ladar da aka ba ta idan ya yi azumi in ya yi alkhairi in ya yi mutunci in ya kyautata to uban da bai wasan shi hakika ba haka za a bar shi kamar aka bar ya tashi da abin da ya mutu ne kuma sai ya gani a lissafi ragon dubu talatin wani ma talatin ka iya nemo ta akuya ta sha biyar yanzu an gama rabin nan ya kafin kirsimeti da dubu kun tara ta tashi kuma in ka amsar ba yake maka siya yanzu ba ka daure shi a yi kula ne bishar waken soya wani ne wani yana ɗan kula ne kaga kenan akwai haddari mutum ya sarrafi ya mai yayi wa ce da yi ba nan gaba za mu su koda yanzu ka ankara da wannan hadarin ko yaron yana mai dukkan dattawa ka iya dinsu yanka mashi ko yana mai dukkan dattawa ko kuma ka kira ka ne sai ya kun yi zagari ya ce masu kawai nan zai zo ya yi kilo dubu ɗari ko kuma za ka zo ka zai irin ragunan nan na abuja ba me za a yi da su sai ka zo yan zuwa ce ba maka hakika ba ne na ba su abin matsala ka je abuja na amfana za ka tafi lahira a cikin ban amfana ba sai a yanka yayanka kawai a ce hakikar wane ne in kuma ana ga yan adawa in suka gane da matsala sai ya sa hujjar dan yana kana ganin aka ji labarin sai yanzu aka yi maka suna wallahi yan adawa suka tazo ta shi ya sa ma zai gyara hanyoyi to ai bai suna ba kada yan siyasa akwai mai da jambo kai dan ciwon kai kawai sai kansa shi da aka mutum ya iya abin da zai ga cewa ya yanka wa ɗan shakika ina ga zaɓi yin tsayawa a nan sai mu tafi domin fawa ibe ha alaikum salam rahmatullah eh da ma'aikata ne irin da ne gidda in da ya zo da rai ba zo da bane a yanka amma idan kuma ya yanka kuma ya yi amma in da ya zo da rai ba kenan ba za a yanka ba amma in dai halittar shi ta fi kenan misali wata biyar shida bakwai sai aka yi bari ko aka yi operation aka cire amma halittar shi ta fi ka in ba sai zai yanka shi kenan da ka gani shi zai sa ma yaron tunani duk da bai zo da rai ba zai yi ta ne shi wani don ya yanka ya yi amma ba tilasti ko umarni ne karfi irin nan ya zo da rai ba su da kai wannan mutum ce ba zai yanka ba babu damuwa shi da dama rabuwar da ke karba shi ne karbi sai yaron bai zo da rai ba kuma kila kai ta haka yana buƙatar a biya kuɗin ayyuka zai sai da ragon a rage kuɗaɗen aiki ba dai kuma sanan wanda shirin wanda ba a gaya shi kanar da wuri ba ake cima wasu ne suna magana kamar wani ake na mai yaron ya ce a zai ci mana a da kai shi zai ai to ina ga hikima ce ta ba hauki dan a rage yawan masu cin nama amma shi kai zai iya ci ita aje masu karfata kuwa aje ma a yi sarfi sun kayan ciki ya dai yin to ba fa dai an bar na zuwa sai mu da ta ya na kula kuma wani shi ya shirya ya yanta da kuma wani kula da kuma